za a tashi fa'idatu ne ko bismillahir rahmanir rahim
fa'idatu ga wata fa'ida wadda wannan fa'idar ƙari ne da shi shi abdullahi dan fodiyo ya akan ainihin jam'ul jawami da hamul hawami magana ce wadda yake jalaluddin suyudi ya kawo ta amma a al-ashbah wannan za'irun nahawiyya ya kawo ta a jam'ul jawami ko sharhin hamul hawami ba harfan wafilan wasu man yuja'u min hal ila fi anna rubbal ha'u wal hamzu nunun allaha lamma bala hasha halala ta'ala kafin ala akwai wasu kalmomi goma sha tara wadda kowace ɗaya daga cikin waɗannan kalmomin takan zo a matsayin suna takan zo a matsayin fi'ilin takan zo a matsayin harafi to su ne ya kawo su a wannan baitocin guda biyu ya ce yuja'u ana zuwa min da min harfan a matsayin harafi kama harastu min albaiti wasu bani da zai asira bi abdi hilala min almasjid alharami to min a sannan harafi ce wa fi'ila min kuma takan zo a matsayin fi'ili ana cewa mana yaminu min mana ya yi ƙarya ya minu yana yin ƙarya min ka faɗi magana da ba gaskiya ba kai ƙarya min ka yi ƙarya ita mana filin mana yana da ma'ana biyu akwai mana ya munu mana ya taimaka ya munu yana taimakawa mun wannan za a kawo fi'ili amdi daga gare shi za a ce mun ka taimaka kamar na mai mukama mun takin mun takin ka taimaka kasa wanda suke gaba da kai su ji haushinka wanda yake gaba da kai ba abin da yake tunani illa ya ga kasawarka amma matukar ka taimaka to ai ka nuna baka kasa ba shi yasa sai ya zamo ya ji haushi mun kenan mana ya munu mun akwai kuma mana ya minu min mana ya yi karya ya minu yana yin karya min kamar na baitin maula musho ibrahim da yake cewa na an mustafa da aka wani laisa ya minu wa haƙƙi ta jallin zati wa hawa ya minu manzan Allah an zaɗi a cikin halitta ba inda za a ce ya faɗi magana da ba gaskiya ba to min anan ta zo fi'ili min takan zo kuma suna kamar na ƙur'ani inda wasu daga malamai suka tafi akai inda Allah ya ce fa harja bihi min as-samarati min anan kamar an ce ba'ar as-samarati ba'ar as-samarati shi yasa a sannan min ta zo maf'ulun bihi ashe suna ce hal kalma ta biyu wadda takan zo harafi takan zo fi'ili takan zo suna ita ce hal hal takan zo wato a harafi kama hal ta ne za ka zo mun kuwa hal a sannan harafi ce da harta ta zo da ƙur'ani ta zo a matsayin harafi harafi na sifani takan zo a sunan fi'ili takan zo sunan fi'ili hakanan kuma takan zo fi'ili amur wahala ya hilu ko ya halu wahila wahila ya halu hal hal wahila ya ji tsoro ko ya nuna gazawa irin wahila ya halu da habu ba hal fili amri ila ila a kalma ta uku daga kalmomin da suka zo suna su zo fi'ili su zo harafi kuma ita ce kalmar ila ila takan zo harafin jarra kamar ilal masjidi takan zo suna ila ni'ima ila wanda aka masa jam'i da ala'u ni'imomi da yawa ila kenan hakanan kuma takan zo ita ila a matsayin fi'ili amir daga wa'ala wa'ala waw da alif mai alhamdu a sama da lam ara wa'ala ya fake ya il yana fakewa don zaka umarci mutum ɗaya zaka ce il il alif da alhamza sai kuma lam ara il ka fake in mutum biyu ne fa zaka ce ila ku fake ku biyu ila ashe ila ta zo fi'ili kenan fi kalma ta hudu a cikin kalmomin da suka zo suna su zo kuma fi'ili su zo kuma harafi ita ce fi fi takan zo harafi kamar zaidun fiddal to fidda- fi wannan harafi ce hakanan kuma takan zo suna kamar araja min fiya ko nazartu ila fika fi a nan suna ce baki na yi duba zuwa bakinka nazartu ila fika na yi duba zuwa bakinka fi kuma yakan zo fi'ili amri ah, kamar wafa ya fi ya cika yana cika wato za a mace namiji ɗaya za a ce fi ka cika fi fi fi bil uhudi fi bil uhudi wa bil aymani la siyama ahadun wafa'un bihi min a- azamil qurabi fi wanda ka cika to kuma za a mace mace fa sai a ce fi ya hindu fi ya hindu Ah, kamar yanda wa- wanda yake faɗa wa fi mau'idi ya hindu lauka da filkara hindu ya kamata ke cika alkawarin da ke kika yi kin yi alkawarin za ki zo amma har yau kin kasa zuwa to ko a mafarki ne dai ki daure ki zo min ma wa fi mau'idi ya hindu ah, ya kana filkara anna haka nan anna kalma ta biyar daga cikin kalmomin da suka zo suna suka zo kuma fili suka zo kuma da fili ne anna anna takan zo suna ah, anna masdari ne anna i'inu anna yayi nishi yana yin nishi nishi annu annu ana cewa annu ana cewa aninu kamar na ahalari wa aninul mariri mugutafar a nishin mara lafiya yana sallah don mara lafiya yana sallah yana nishi wannan abin yafewa ne anna kenan annu nishi ana cewa aninu ana cewa annu a haka kuma akwai anna anna wanda yake shi wannan fi'ili ne eh, fi'ili ne eh, wato fi'ili ne wanda yake eh, mare anna ya yi nishi ya innu yana yin nishi eh, yana yin nishi hakanan kuma anna tana zuwa a matsayin harafi kama anna yar uwar inna ko kuma ita inna din ce wani wajen ake faɗata da fata dan dan ai fata shi ya ayyana wa hamza inna ta li saddi masdari masaddaha wa fi zuwa za ka tsiri sai kuma rabba rabba din nan lugga ce a cikin rubba ita rubba tana da lugogi wajen guda saba'in ɗaya da cikin lugogin shine a ce rabba rabba rabba da yawa ko rabba kaɗan to akwai kuma rabbu wanda yake suna shugaba kenan ko mallaki an ce rabbu yana da ma'anoni wajen guda goma sha uku ko wanda wani yake faɗa fa hazihi ma'anin atallin rabbi far'u liman nazar to akwai kuma rabba ya rena rabba ko ya gyara rabbahu ya rubbuhu ya gyara shi yana gyara shi shi yasa rabba takan zo suna takan zo fili takan zo harafi ita ce ta shida a cikin wa'annan kalmomin alha'u sai kuma ha'i ha ha'i yakan zo suna yakan zo fi'ili yakan zo harafi yanzu misali ya zo suna a cikin kamar inda kace rarrabtu hu hu din a suna ne ko marartu bihi hi din suna ne ya zo kuma harafi kamar a iyahu iyahu Hu- hu- wannan harafi ne ya zo kuma a matsayin fi'ili wa ha ya hi hi hi kai rauni wa ha wawi da ha babba da ya wato alif wanda ake rubuta shi ya ara wa ha ya yi rauni ya hi yana yi rauni hi hi kai rauni to anan hi hi a fi'ili ne fi'ili ne amri fi'ili ne amri walla hamzu kalma ta takwas a cikin kalmomin da suka zo suna su zo fi'ili su zo harafi ita ce alhamza e e yakan zo a suna wato a a yakan zo suna sai kamar waɗanda suka ce a zaidu in ka ce a zaidu to a ta kira da harafin kira suka ce ai suna ne to a nan ya zama a ɗin ya zo a matsayin suna yakan zo kuma a matsayin harafi kamar da kace a zaidun indaka haka nan kuma yakan zo fi'ili amri daga wa'a ya i za a ce i kai alkawari i i kai alkawari na'am
nono kalma ta tara a cikin kalmomin da suka zo suna su zo fi'ili su zo harafi shi ta ce nuni nuni takan zo a matsayin suna wato lamiri kamar ƙumna ƙumna ƙumna hakanan kuma takan zo harafi kamar nunin ƙara raba ni ni ni wannan harafi ce nunin wannan harafi ce takan zo kuma fi'ili amri daga wana ya ni za a ce ni ni kai kasala ko kai nauyi kai nauyi wajen yin abu to ah, Allah sai harafi na goma a cikin ko kalma ta goma daga haruf- kalmomin da suka zo suna su zo fi'ili su zo harafi ita ce Allah Allah Allah lugga ce a cikin la'alla la'alla tana da lugogi wajen goma sha biyar wadda a cikin a mai tufatul wadiya ibn wadiya ya kawo guda goma ko ya kawo guda goma a cikin lugogin ɗaya daga cikin lugar shine a ce Allah Allah harafi ne kenan a sannan akwai kuma Allahu ya shayar da shi sha na biyu ya ulluhu Allahu ya shayar da shi sha na biyu ya ulluhu yana shayarwa sha na biyu a nan Allah ta zamo fi'ili na'am takan zo kuma suna kamar Allah shayarwa na biyu sha na biyu Allah sha na biyu wannan Allah ta zo a matsayin suna ta zo a matsayin suna na'am ha sai haraka kalma ta sha ɗaya ko a cikin kalmomin da suka zo suna ko kalma ta sha biyu ma kai ko kalma ta goma sha biyu a cikin kalmomin da suka zo suna su zo fi'ili su zo harafi shine ha ha takan zo matsayin harafi na tambihi kamar haza ha antum nan harafi ne na tambihi takan zo kuma fi'ili kamar a- a suna sunan- suna kamar ha karbi ha kitabaka karbi littafinka takan zo kuma fi'ili amri daga ha a ya ha'u za a ce ha kai rauni lamma lamma kalma ta goma sha biyu a cikin kalmomin da suka zo suna su zo fi'ili su zo harafi su ita ce lamma lamma akwai harafi lamma kamar lamma ya zuƙo azab lamma ya zuƙo azab Eh, akwai lamma da yake akwai saɓanin suna ce ko harafi kam- lamma rabiɗa kenan kamar walamma ja'ahum kitabun min indillahi ولما جاءهم ولما توجه تلقاء مدينة ولما ولد ماء مدينة ولما دخلوا من حيث أمرهم سنة وإن ولا لما akwai saɓani akwai wanda suka ce harafi ce ta rabi amma akwai wasu daga malaman da suka ce a ita wannan lamma ɗin suna ce to akwai lamma da yake an gama akan cewa ita suna ce ita ce masdarin lamma ya nomu lamma Ah, ya tara yana tarawa tarawa lamma shay'a ya nomuhu lamma na'am wannan an yi kafi za a ce lamma lamma shay'a ya nomuhu lamma akwai kuma lamma wadda take fi'ili lamma su biyu sun haɗa abin sun tara abin waje ɗaya lamma shay'a ya tara abu shi ɗaya lamma sun tara shi wanda wani malami yake waƙe da malam maɗin na har guda uku yace walan mara azzaidani hali tahawwalat ila sha'asin lamma falamma ahab ara walan mara azzaidani to wannan lamma ɗin suna ce bisa wani ƙaunin lamma wadda take rabi'a- rabi'a kenan yayin da zai biyu suka ga hali na tahawwalat ila sha'asin ta koma zuwa rikici cewa lamma sai suka yi kokarin tara min ita gyara min ita falan ma a haɓara shi yasa yanzu ba na tsoron zuwan sanyi wanda yake mai aljihunsa ba komai shi ya fi kowa tsoron zuwan sanyi ko amma wanda yake aljihunsa da wani abu ba zai ji tsoron yana faɗa cewa shi sanyi yana bukatar abubuwa guda bakwai wanda suke farawa da kafi ko wa kafatu shita ito addu sab'an wa mali ɗagafin bi maji isari amma wani malami ko wani mawaƙi ya ce shi gaskiya ba zai tsaya neman bakwan nan ba abu ɗaya yake nema a cikin kafin shi ne za zafi rabbi kafin kisi kafi zafirtu bi wahidin ya fi bi jami'i na'am idan dai na sami jaka ta kuɗi to ai na sami abin da sai ya kama ragowar shida ko Ehem. Ah, wato lam- ah, lamma kenan bala ah, kalma ta sha uku a cikin kalmomin da yake sukan zo suna su zo fi'ili su zo harafi ita ce bala bala takan zo harafi ga sha ƙur'ani akwai bala bala bala guda nawa ne bala bala na ƙur'ani 22 22 wata sura ce ta fi yawan bala Hmm? wacce ce ta fi tarawa da yawa bakara guda nawa ne bane mun ka san sai a ta wa haɗa bane mana sulama wajahu ko akwai wanda ya bana sulama wajahu lillahi wa huwa muslimun falahu ajrun inda rabbi akwai ƙala awalam tumin ƙala bale ga guda uku dai a bakara akwai ta hudu a bakara ina mahaddasan ba waye suke musaffa to ah, bala takan zo harafi kaba wannan duk na ƙur'ani haruffa ne duk na ƙur'ani haruffa ne kaga jama'a suratul aqasa ga guda biyu a wajen ƙarshen ko أولم يرون الله الذي أغرق السماوات والأرض ولم يعد بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت بل إنه على كل شيء قدير وهم يرون الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بل وربنا na'am قالوا لا بيسنزوا أكرشنكم قالوا بل وربنا قال فذوقوا العذاب to bala nan dai harfa ne bala bala takan zo matsayin suna Ah, takan zo suna wato bala mahafahun bala musiba musiba akan ce bala musiba Allah ya kiyaye Amin.
Ah, akwai kuma bala harafi balahu ya bunuhu balahu ya bunuhu ya gwada shi a sha ƙur'ani akwai marin yana cikin irin fi'ilan da yake a ƙur'ani za ka samu marin za ka samu murari'in amma ba amri na'am akwai marin ko a ina ne bala ya zuwa ƙur'ani marin daɗin malam umar na ɗaya ba ke nan da ya zo da yanzu ya faɗa ina ne bala wadda take fi'ili mari ya zuwa ƙur'ani ga a suratul arafi wa balawnahum بالسيئات والحسنات لا لم يرجعوكم فخلف من بعدهم خلف بلوناهم gashi a ƙasa ma inna balawnahum kama balawna asabal jannati nan bala fi limari ne akwai kuma ne bulo wada bulukum sai murari in ya kai nawa a qur'ani Hmm? ya kai guda nawa to ayo ya kai goma da gina bai kai goma ba ko to bala wadda take fi'ili kenan Eh, hasha a kalma ta sha hudu a cikin kalmomin da suka zo suna su zo fi'ili su zo harafi ita ce hasha hasha takan zo fi'ili kamar hashaitu zaida ko wanda hashaitu zaidan murarin za a ce uhashi kamar na baitin nabiga wa ma uhashi من الأقوام من أهله ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه وما أهاشي من الأقوام من أهله وهاشا بنم في إلينا كينا akwai kuma hasha harafi wanda in ta yi jarra sai ta zama harafi hasha zaidin ƙamal ƙauru hasha zaidin to a sannan hasha harafi ce to akwai kuma hasha wadda ita kuma suna ce kamar hasha lillah barki ya tabbata ga Allah kamar an ce tanzihun lillah hala aka ne ƴar uwar tafiyar ta ita ce hala takan zo suna kamar na mai tabisa ashirya ko da yake cewa kaka tarumu halan auban wa fihi ihahatu turalaka fihi kulla waqatin idza tazunnu dawama laysa fihi izahatu tunada wa malin nasu fika isahatun walau saraha shaidanu asgar walabati tarumu hala kana neman gurin kiwo hala suna wurin kiwo kenan to akwai kuma hala wanda yake fi'ili wanda shi yana da ma'anoni daban-daban ko ana cewa hala ya kaɗaita ya halu yana kaɗaita yana kaɗaita akwai kuma hala harafi ta istisna'i kamar ƙaunin hala zaidin shi yasa la ta zo duk suna fi'ili harafi la ta a kalma ta sha shida kenan ko a cikin kalmomin da suka zo fi'ili su zo harafi ita ce lata lata takan zo suna takan zo fi'ili takan zo harafi ana cewa lata lata hina mana wannan harafi ce kamar an ce wato harafi ne wanda ya kama da laisa shi yasa yake aiki irin aikin laisa lata hina mana ba wakacin bauɗewa ba ne ina da irin yadda mutum zai in ya je lahira to fa ba mu bauɗa abin da ya riga ya aikata ne zai gani yau mai zuru mar'u ma da madada ba mu bauɗa la ta hina mana wannan lata harafi ce akwai latar sawika ya kwaɓa gari ya lituhu yana kwaɓa shi lata dan ta zo fi'ili akwai lata kuma sunan gunki lata sunan gunki ne ko a faraitumul lata wal uzza yasa lata ta zo suna ta zo fili ta zo harafi ala sai kalmar ala ita ce kalma ta goma sha bakwai ko ala ala takan zo suna takan zo fi'ili takan zo harafi ala takan zo harafi na istifta kama ala innahu ala ya alamu man halak haka nan takan zo suna ala ni'ima da ila da ala ɗin ma'ana su ɗaya ni'ima ni'ima haka nan kuma akwai ala ya alu ala ya taƙaita ya alu yana taƙaitawa a nan ala ta zama mai fi'ili fi'ili kafu sai kafi shine harafi na sha takwas ko yakan zo suna yakan zo fi'ili yakan zo harafi yakan zo harafin jarra kamar laisa ka mislihi laisa ka mislihi haka nan kuma yakan zo suna kamar a tanta huna walan yan haza wi shaɗaɗin kaɗa'an nan kamar an ce mislu da'an kafi yakan zo suna shi ne na mai alfiya ɗan malik ya ya faɗi wannan ina ne inda ɗan malik ya faɗi cewa kafi yakan zo suna baharul muhid ake an wuce alfiya ta ɗan malik an wuce farida mako shi yasa ina ne ya faɗa ne ba ne kawo wannan sai a rufe littafin a daina a tsaya iyaka karin da daɗin ko kan waccan dubun ba ta samu ba an doshi dubu hudu da wani abu ba wasu mi lasman ko wa kaza an wa ala mi najliza alaihi ma min dakhala واستعمي لثمان شيني كمان بيت نسيكا وبيت العشاء أتنتهون ولن ينهى ذوي شدد كدأن يظهر فيه الزيت والفتن yana magana da wasu wanda suke faɗa suna zagin sai na zagi yake cewa kai wai ba za ku daina wannan zagin ba ko da yake na san ku karkatattu ne shi ko karkataccen mutum maganinsa abinda zai hana shi ya daina karkatar ya ji a jikinsa ehen shi ne da'a ne na suluk da'a ne ba abinda zai hana wanda yake ya karkace sai ya ji suka a jikinsa suka da za a yi masa a ta sa magani bai ji magani ba wajen da aka soke shi bai ji magani ba to wannan ne maganin karkatacce a kafi a nan ya zo matsayin suna yakan zo kuma fi'ili ana cewa waka ya ɗaure ya ki yana ɗaurewa in za a yi amri ya za a ce sai a ce ki ɗaure a nan kafi ya zo fi'ili amri ala sai harafi na a ko kalma kalma ta goma sha tara kenan ko Eh, ga biyar ga shida a, ko eh, ga shida eh, ga- ga shida can ga bakwai kai ga shida ga wata shida to ah, shi eh, wato kalma ta goma sha tara kenan ita ce ala ala ita ce ta ƙarshe a iya kayan da ya kawo ala takan zo suna takan zo fi'ili takan zo harafi yana daga misalin zuwan nata suna inda mawaki ya ce gadat min alaihi ba da matan mazin uha to nan ala ta zo da ma'anar fauku kamar an ce gadat min faukihi ne ala suna ce ma'anarsa ɗaya da fauku a nan haka nan eh, takan zo kuma fi'ili kama ala ya alo yadda suyuɗi yake faɗa a cikin kankan saɗi amma ala ya alo fa fi'il ya sha ƙur'ani ya zo akwai marin akwai murari'in shi ma ko akwai marinsa ina misalin inda ala ya zo ma fi'ili mari a ƙur'ani ina ne ya zo murari'in أهم سورة القصص إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إن مثال مرارعكما ألا تعلوا على الله سورة الدخانكم وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان تو ألا نم فئليك من عليكم suna ce jalastu alal bisaɗi nan ko ala ta zamo harafi Eh, ta zamo har- harafi ce to akwai hatta wanda shi bai kawo ta a nan ba hatta ma takan zo suna takan zo fili takan zo harafi hatta takan zo suna akwai hatta sunan wani waje ne a ƙasar larabawa hatta akwai kuma hatta fi'ili ne hatta ya kankare shi ko ya goge shi hatta su biyu sun kankare akwai kuma hatta harafi ita ce duk wanda ta zo a ƙur'ani matsayin harafi ne ko hatta madayin fajar hatta ya ƙuno rasul a lalata min min alhawa man da tafa an gama bayani akan wa'annan in an haɗa har hatta ɗin kenan an samu guda nawa shirin sai a duba shi ashbahun wannan za'irin na jalaluddin suyudi ko kuma a duba tadribul dullab tadribul dullab shi ma ya kawo fa'ida guda akan waɗannan abubuwan da suke zuwa a matsayin suna ko fi'ili ko harfi kalmomin da suke zuwa haka to ya ci gaba da bayani cewa na nasamin na harasi matafak wa zuttarani a kalma kowace akan ce tana da alamominta a tana da alamominta to a alamomin nan akwai wanda yake yana da kishiya to bayan da za a yi ya haɗu da kishiyar tasa yanzu misali kama al ta ta'arifi da kuma tanwini kowanne a cikinsu alama ce ta suna ko? amma bayan da za a yi a ce an haɗa alɗin nan da tanwini bayan da za a iska haɗa kalma ɗaya ba a cewa an rajulu in za a sa an sai dai a ce an rajulu in kuma za a haɗuwa sai a ce rajulun نعم وجاء من اعتمد مثل الجنون بعد ذلك مدابين أكيد سمحته أوجه جمع ما سواه أكيد wanda yake ba kishiya bane ya haɗu haɗu wannan tabbatacce ne akan samu ah, wanda yake a bakin shoyi bai da tuwa da wasu kan haɗu kamar shiga harafin jarra da kuma irafa haka irafa ta da daga hawa sau wato suna shiga harafin jarra ma da daga hawa sau suna to wannan tun da bakin shoyi bai ne sai yi suna ga harafin jarra ya shiga masa kuma ga shi an rafa shi Eh, kamar harastu min baitika kaga baiti ga min ta shigar masa ga shi kuma an rafa shi ga lamirin nan ka ka din ka al irafati ina misalin wanda ba su haduwa kama al da irafa al ba ta haduwa da irafa ba a sa ta a tare da irafa a wa tanwini haka nan tanwini ba ya haduwa da irafa tanwini ba ya haduwa da al simi dangane da suna ka al irafatin wa tanwinin sini kama al ko irafa ko yin tanwini ga suna to wayannan ba na za a al ta haɗu da irafa haka nan ba na za a al ta haɗu da tanwini haka nan irafa ba ta haɗuwa da tanwini yana yadda malik yake faɗa a alfiyarsa me yake wajen nuna cewa in za ka rafa suna to dole ka ɗauke masa tanwini ya yake in ba fata biyu kenan a kan alfiya ta ɗan malik eh, amma ba a kawo amsa ina take in aka fi gabarun muhid ba ta da alfiya ta ɗan malik ba ta da farida ba ai gaba wanda za shi china ne ko india ba daloli aljihunsa me je yi to nunan talil iraba ko autar wina mimma turifu huzif ka duri sina نعم nunan talil iraba autan wina mimma turifu huzif ka duri sina filfili sofa sinu dangane da fi'ili abinda bayan da za a yi su haɗu shine kamar sofa da sun bayan da za a yi so- ga sofa ga sun su haɗu a fi'ili ɗaya sai dai ko a sa sofa kamar sofa ta alamuna man ya ti azabu ko kuma sidin sa ya alamuna gada amma ba a ce sofa sa ya alamuna ba bayan da za a yi su haɗu in an sa ɗaya to ba za a sa ɗayan ba ta unsa hakanan ta ta ta nesi Ah, wato ba ta haɗuwa da sofa ba ta haɗuwa da sofa saboda ta wadda take nuna cewa fi'ilin an dangana shi ne ga mace tana zuwa ne ga fi'ili mari sofa ko ko sun- suna zuwa ne ga fi'ili murari shi yasa bayan da za a yi su haɗu domin an dangana to wa al al kuwa al wa tasgiru da tasgiri istama ta yi su haɗu a iya cewa an rujailu yanzu za a ce rujailu a iya cewa kuma an rujailu wa kad wata haka nan kad da tattane su kad kamat ga shi ma ya kama kad kamat salatu shi ne ita ma wa'ina sukan haɗu izi tara domin kishiyanta wata faƙuwa da cewa sun dace intana ya hannu bayan da za a yi a ce abu ya haɗu da kishiyarsa in abu zai haɗu da kishiyarsa gari ya zama ba kishiya ba ya zama ba kishiya ba a isnaduna in muka ce isnadi a amumin ihbari ya fi umumi fiye da cewa labari in an ce labari ana nufin ga wanda ake magana a kansa ga kuma abin da ake magana kamar kama zaidu haka an ba da labari da cewa zaidu ya tsaya to kuma a nan sai a ce ga musnadu ga ga musnadu ilaihi shine kama musnadu ne zaidu musnadu ilaihi Ah, a nan an samu khabar kuma an samu musnad da musnadu ilaihi amma me yasa aka ce shi isnadi ya fi umumi daga ihbar saboda jari shi isnadi yana gudana fi dalabi a cikin dalabi wa masu yawa da abin da yake ma ba dalabin ba yanzu misali in ka ce kuma kuma an sami isnadi an sa dangana shi kuma um fili amri fili amri ga alifin mutum biyu goma ko biyan nan ku tashi wanda wannan ba hibari bane amma istinadi ne shi yasa istinadi yana zuwa ba a hibari ba amma duk da za a sami hibari to lallai akwai istinadi a ciki shi yasa aka ce to shi istinadin ya fi umumi kenan آه، وقابل التصديق والتكذيب ذا شيء abin da ake kira ihbari wa qabilu a gane mubtadin ko ko labari ne aka gabatar da shi ala kulli halin dai marfu'i ne eh za shi abin da ake kira ihbari ko khabaru qabilu tasdiqi wa takdhib shine duk wata magana da za ta yiwu a ce wanda ya faɗe ta ba wajen duba da kansa ba dan gane da ita magana ya faɗi gaskiya ko ya faɗi ba gaskiya ba yanzu na wani ya ce kama zaidu to ta yi zaidin ya tashi in zaidu ya tashi ya zama maganar kama zaidu ta zama gaskiya amma in yace kama zaidu alhali zaidu bai tashi ba ai ka ga zama maganar tasa ba gaskiya ba ce shi yasa abin da ake kira kabaru shine duk abin da zai karbi a ce wanda ya faɗa ya faɗi gaskiya ko ko ya faɗi ba gaskiya ba shi ko ɗalabi ai ba bukatar haka ko tashi wanda ba a ce ka faɗi gaskiya ko ka faɗi ba gaskiya ba wal kullu isnad da ɗalabi da habar duk ana samun isnadi a ciki da ana cewa isnadi wala aksa amma ba duk inda aka samu habaru za a ce isnadi bane za a yi wato duk inda aka samu habaru za a ce isnadi ba ne wala aksa shi ne yake ba inda za a samu akasin haka huza ka riƙi wannan fa'ida da aka baka wanda a nan ya kawo baitoci har goma sha biyu shi shawala ɗan fodo tun daga inda ya ce sab'una abduhu har zuwa nan wanda wannan baitocin goma sha biyu babu su a asalin wannan littafi shi yasa yana daga abin da ya kara dan yana ganin yana da fa'ida yana daga abin da shi ya kara dan ganin cewa yana da fa'ida to a kana nan kalamu na ga shi gaba ɗaya ba a fi baiti goma ba ko ko ba bai kai goma ba a yi laifi nawa aka yi a daga tara ba ga biyu ga biyar bakwai kadai aka yi ko to alhamdulillah sai mu kwana a nan ɗin sai a duba a maimaita a ga ko Allah zai sama tun da an rage ko za a iya haddacewa ko alhamdulillah akwai wanda ya kawo kenan cewa da aka yi maganar mala sharifu a cewa a duba cikin jubi'in amma a kawo sunayen da ba sa sarrafa to ga wani ya yi ƙoƙari ya kawo nasa ya kawo da hadaika da kawa'iba a to wannan al-kubra asali kubra din ba a sarrafa amma nan dai a cikin suratul nazi'ati tunda ya zo da al zai sarrafa tunda an faɗa duk sunan da baya sarrafa an yi haɗu da alto zai sarrafa yasa duk wa'annan sura na suratul naziati suna sarrafa amma kalmar da bai kawo ba akwai kalmomi a suratul naziati da ba sa sarrafa misali hal ataka hadisu musa musa ai baya sarrafa ba a masa jarra da kasara ko da anan da yazo mahal ɗaya majururi to amma jarra tasa da fata ce muƙaddara saboda mai abu biyu alami da kuma a ujuma cewa ba suna ne na larabci ba a halata ka ji su musa suna da rabu bilwadil muqaddasi duwa duwa za zarafa ko iza bila fir'auna innahu daga fir'auna ba a sarrafa shi ma lil alami ya tuwal ujmati ga shi ma ya masa jarra da fata ila fir'auna ba ce ila fir'aunin ba ko fa kul halaka ila ta zakawa da kai larabika fata shi fa ara wal ayat al kubra fa kazzaba wa wa wa abani ko wa ko wa sa thumma adbara tsafa shara fa nada fa qala ana rabbukum la ala fa azahu allah nakala la akhirati wal ula inna fi zaka al ibrata liman yasha antum ashadu al qalb wa inna dai kalmomin ba sa sarrafa musa fir'auna duk ba sa sarrafa يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك ذكرا ya sarrafa shi ba sai dai a nan da yake an rafa shi to zai sarrafa majururi ne da kasra muƙaddara ba da fata ba ila rabbika muntaha shi ma asalin muntaha ba ya sarrafa amma nan saboda an rafa zai sarrafa ko inna ma anta munzir ya shaka ana mai rauna halama na su illa ashiyata nawruha suratul a'amefa suratu abasa akwai hada'ika shikenan to in Allah da za a duba dai a fidda duk sunayen da ba sa sarrafa a cikin hizbul juz'in amma daga suratul naba'i zuwa nasi in Allah da zuwa rana ita sai a fito da shi gaba daya da dalilin kowanne dalilin da yasa kowanne ba ba sarrafa ba sarrafa Allah ya taimaka Allah ya mara fahimta na'am ihibari da ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa ai dan ka ce kad za'a ɗalibu tabbas ɗalibi ya zo ba lalle ya zamo ɗalibin tabbas ya zo ɗin ba ta yi ne kawai ne ka kawo haka ɗin don a gaskata ka amma a hakika bai zo ba kaga kenan ya zamo magana ba lalle ta zamo gaskiya ba yauwa ba lalle wai ta dan an karfafa magana haka din ba wai yana nuna gaskiya ba akan rantsa rantsa ma akan magana alhali ba gaskiya ba ce yauwa to alhamdulillah Allah ba mu fahimta Allah ba mu ganewa Allah sa ka muka wata mu da alheri Allah mana jagora a dukkan lamura albarka ne Allah ya mana da abin ki mana bude ya mana da kuma amin wannan sa lafiya lafiya da gabata Allah ya mu rahama amin ka fata da da salatu fatiha Thank you.